muna takwas ga watan muharram hijirar manzala sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1448 ci gaba da karatun littafin khulasat nurul yaqin juz'i na biyu za mu tashi a darsun rabi darasi na fudu mala yace as-sanatu thaniyatu min al-hijrati shekara ta biyu daga hijira ghazwatuha yaƙoƙin da aka yi a wannan shekara ta biyu daga hijira sannan da kuma ghazwatu qainuqa ghazwatu banu qainuqa mala yace fi sanati thaniyati min al-hijra a shekara ta biyu daga hijira حدثت حدثت غزوة ودان غزوة ودان تفارو أولا شكرا تبي دقى هجرة ودان القرية القرية تكان مكة مدينة وبوات دكما ياكنا وانا ولد أكتما بوات shi kuma dutse ne dutse ne wanda da waddan da buwak ya kwaki ne wanda ba a kara a cikinsu ba annabi duka ya fito ne don tare wani ayiri na ƙurashawa sai dai kuma bai haɗu da ayirin ba a wa'annan wuraren hakanan wal usheratu da kuma yakin al ushera shi ma wani wadi ne kusa da yamba wancan dutse da ake cima buwat nan ma dai ba a kara ba shi ma annabi ya fito ne don tunkara wani ayari na kasuwanci na ƙwarishawa wa badrul ula da yakin badar na farko ana kiran wannan yaki kuma da shi ma ghazwatu safwan wa qarqaratul kadr da ghazwatu qarqaratul kadr wuri ne kusa da madina mala yace walam yaqa fil jami'i harbun dukkaninsu yaƙi bai afko a cikinsu ba na dukkaninsu yaƙi bai abku a cikin wa'annan wuraren ba wa fiha hadasat ghazwatu badr al-kubra a cikin wannan shekara ta biyu daga hijira ne aka yi yaƙin badar babba yaƙin badar babba shine ake cewa ghazwatu badr al-kubra wa qainuqa da kuma ghazwatu banu qainuqa wa sawiq da kuma ghazwatu sawiq sawiq gari ne kawai fa sunan gari ne sawiq an suna ma yakin a gazwata sawiq saboda da aka buga fada tsakanin kafirai da mushrikai a lokacin mushrikan suna dauke da kaya da yawa to daga cikin kayan su akwai wannan garin na sawiq sai suka yada shi suka rinka yada wannan garin na sawiq don su samu sauki na ragewa kaya a cikin wannan gudu da za su yi mala ya ce wa qainuqa ita kuma qainuqa qaumun min yahudil madina wasu mutane ne daga cikin yahudawa madina azharu al'adawata lil muslimin wa'anda suka bayyana adawarsu ga musulmai wa khanu ma ahadu rasul alaihi suka ha'inci abinda suka yi alkawari da manzo akan shi alkawarin da aka yi na yarjejeniya tsakanin su sai suka yi ha'inci suka yi khiyana a cikin abin annabi ya yake su fa hasarahum rasul annabi sai ya tsare su 15 laila kwana goma sha biyar ana tsare da su ila an a'jazahum har lokacin da suka ya kasa yasa suka kasa hankuri wa adkhala fi qulubihim ru'ba aka shigar da tsoro a cikin zukatansu ko a ce firgici a cikin zukatansu da suka tsorata fa talabu minhu an yatrukahum sai suka nema daga annabi akan ya kyale su wa ya khudha amwalahum ya karbi dukiyoyinsu faƙabila annabi sai ya yarda da wannan ya karɓa ya yarda zai kyale su ya karɓi dukiyoyinsu wa tare da hun minal madina ya kuma kore su daga madina na anisa'ihim tare da matayensu wa akhadha almuslimuna amwalahum musulmai suka karɓi dukiyoyinsu su wa'annan kafiran yahudawa na banu qainuqa wa hasanu umiyani na wa husunahum suka karɓi suka karbe ganuwoyinsu ma'ana gidajensu da inda suke zamani walam tamdi sanatan walam tamdi sanatun shekara bata wuce ba hatta matu kulluhum sai da suka mutu ba ki ɗayan su annan yahudawan na banu kainuka الدرس الخامس درس نبير غزوة بدر الكبرى yakin badar babba kenan tun da wa'ancin ita da annabi ya yi a wa'annan wuraren da muka ambata a baya ba a kara ba sai dai amma a badar ne aka kara mala ya ce ghazwatu badr kubra yakin badar babba hiya al-furqan ita ce ake ce ma al-furqan mabambanci mai ake cewa maraba kenan allazi a'azza Allahu bihi al-islam wanda Allah ya ɗaukaka musulunci da shi wannan yaƙi wa rafa'a manarahu ya ɗaukaka dirafo na musulunci wa tamasa shirka ya disashe shirka ya shahe shirka kenan wa kharraba arkanahu ya rusa rukunin shirka ya rusa gimshikanta wa sababuha sababin wannan yaƙin أن الرسول للي منزو خرج ليعترض عيرا عيرا لقريش يا فتوان داي بجرو داي قلمو قواني عير لقريش سوا تند أنا تكني حال ياكي تكانس لقريش سوا يا قلمو يا بجرو سبب دا يكرب دوكيوينا وانا عير لقريش سوا نكاسوا راجعة من الشام وأن سكداو دق الشام وكان معه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا يا كسنت تعرض شيء أكو متن دري أكو دقو مشاء أكو زي زي تري ورنا آيري kuma haka ne idan kuna cikin halin yaƙi da ku da makiya kafin rai ya halitta in kun ga inda za ku karɓe dukiyoyinsu ku je ku karɓe a wannan yaƙin inda saboda da dukiyar za su yi ƙarfi su sai makamai su yi tanadi kenan za ku iya hanyoyin da za ku bi ku hana su samun dukiyar ku bi ku karbe dukiyar ta dawo hannunku ko kuma ya zamanto ku rasa su masu rasa ke falamma alimat quraish a yayin da qurayshawa suka san da cewa suka san bizalika suka san da hakan suka san da cewa annabi ya hito dan ya tare wannan ayarin asrat sai suka aika 950 rajulan suka aika 900 mutum 950 rajulan mutum 950 li himayati irihim dan su tsare wannan ayirin nasu wa tijaratihim da kuma kayan tijara na kasuwanci nasu fasara ilaihim rasulu biman ma'ahu manzo sai ya tafi tare da wanda suke tare da shi wa qatalahum ya yaƙe su qitalan yaƙi shadidan matsananci wa ayyada Allahul muslimina bil mala'ikati Allah sai karfafa musulmai da wata da wata rinjina ta mala'iku fanhazama al mushrikuna sai aka yaƙi mushrikai وتبعهم المسلم فانهزم المشركون مشركتي سكا غدو دا اكا يكيسو سكا غدو وتبعهم المسلمون مسلمي سكا بيسو يقتلون سنا كشوا ويأسرون كما سنا كاموا yana wanda aka kashe da kuma wanda aka samu ya shiga hannu shi ma ya shiga hannu فقتل من المشركين سبعون رجلا سأك كسر daga cikin wannan mushrikan mutum 70 منهم أبو جهل تكتشو أن متعنى سبعين لأكتشنا مشركي أكو أبو جهل وأسير منهم أكا كاما تكتشكين سبعون أسيرا متن سبعين فرسنا نياكي وقتل من وقتل من المسلمين كما أكتش تكتشكين مسلمي أربعة عشر رجلا متن قوم شافدو متن شافدو أكتشي تكين مسلمي كنت النبي ده فتا بيفتر متعنى ديارو متن أري أكو دا قوم شاوكو a cikin 313 aka kashe mutum 14 sai kuma mashirkai mutum 950 suka hito aka kashe mutum 70 aka kawo mutum 70 kun ga kafirai sun limka musulmai wajen sau uku a nan amma kuma musulmai suka yi nasara abu na gaba mala ya ce sun ma'amarar rasulu bi dafni qatlil musulmina sannan sai manzo ya umarni da bunne wa'anda aka kashe daga cikin musulmai wal mushrikin da kuma mushrikai duka wa raja'a ila al-madina sai ya dawo zuwa madina walamma qarabaha a yayin da ya kusanto madina talaqqathu al-wala'idu bid-dufufi sun haɗu da shi sun tarbe shi al-wala'id جمع الوالد نتكان المذكر والمؤنث كان يشمل المذكر والمؤنث يعني أنت الولائد كان عند مات دا يارا سكة تربيشي بالدفوف دا دفوف كان كدي أكنزم إروانا كما أكنزم هكاكي سنة كدي ينشدنا سنة نشيد سنة طلع البدر علينا من ثنيات الودع وجب الشكر علينا إلى آخر eh ce ilah ma'ana ila akhir al-abiyat to anan roƙa kissa ta tarbo annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yakin kissa ce isnadin ta wanda ke mu'bal ne idan kuma isnadin ya zamanto mu'bal hadisi ya zamanto da aifi kenan wannan kissa ta tala al-badr alaina abu ne wanda yake da'iful isnad kuma akwai masu jingina ta ga hijira sadda annabi ya yi hijira shi ma ya jingina ta ga hijira a ƙarshen jizin shi na farko to in ka jingina ta da hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da ya yi hijira yan madina sun tarbe shi suna nashid suna kiɗi kaga wannan isnadi na wannan kissa isnadi ne da'ifi bai inganta ba kuma in ka ɗauke ta ma a hankalce wannan dutse da ake ambata na saniyatul wada dutse ne wanda yake arewacin madina in za ka fita madina ta arewa za ka nufi yankin sham wanda kuma ya fito daga makka madina zai shigo ta ta gusum ne to sai aka ce kuma tara albadar alaina min saniyatul wada kaga gaba ɗaya abin ya zama to wani iri ta kaka za a yi wanda ya fito daga makka a ce ya shigo madina ta bangaren saniyatul wada kenan naƙadi ne in ka yi shi a hankalce ma akwai shi kuma a isnadi ma ba su da wata mafita to abin da fi komi muni shine wanda zai ɗauko ga kissa ya zo ya alakanta ta da wata al'ada wadda ake yi a cikin nan garin ya alakanta ta da addini ya ce ai koyi ne suka yi da mutanen madina mutanen madina abin da ya inganta sun tarbi annabi suna tahlili da suna tahlili ne suka tarbi annabi sallallahu alaihi wasallam ba suna wa'anga abubuwa da ake faɗa ba to yanzu wani sai ya kawo wannan qissa da'ifi da'ifiya sai ya zo da wata al'ada shi nan da yake yi sai ya ce ai ita ma suna koyi ne da mutanen madina da suka tarbi annabi sun tarbe shi suna wane ne suna wane ne to kaga wanga shine mafi muni akwai kurakurai akwai banna sai mutum ya zo yana banna da suna addini sai a ce ba a mishi gyara mafi muni ai da suna alakantar da ita wannan al'ada da addini amma yanzu da suka gani malamai kowa ya gane al'umma duk ta gane an san addini ya yake sai suka dawo suna cewa ai al'ada ce to da tun farko haka suka ce al'ada ta ce in ana sabo cikin ta mu za mu gani mu ce wanga abin da ake cikin ta sabo ne in kana so ta halitta ka hidda wannan sabon da ake ciki kai kayanka abu na gaba a darsu sadis darasi na shidda mala ya ce yawa maudu'in shi bu'ista bil haqqi wal adali an turo ka da gaskiya da adalci وقف الرسول في غزوة بدر النبي يعيس أي أتكين سد أكياك بدر بقضيب في يده دو تسماجيا عنوشي ko karako haka ake ta haka ne dan ice za ka cirowa ka karke shi a matsayin bulala zayid to shi ne ake ta na ya tsaya da wani kara kenan ga hannun shi a fiye da a cikin hannun shi famarra bi sawadi binu ghaziya sai ya wuce wani mutum da ake cewa sawad bin ghaziya wa huwa kharijun min as-saff ya fito daga cikin sahun yaki ya fito daga sahun yaki fa darabahu bil qadib annabi sai ya bige shi da wannan tsumagiyar ta hannun shi fi batnihi ga cikin shi ya bige shi wa qala lahu sai ya ce mishi istaqim ya sawad itsaye ya kai sawad fa qala sai annabi sai sawad ya ce أوزعتني يا رسول الله كازي من روني يا ماكي الله كاسا ناجزاهي كنا وقد بعثت بالحق كيكم عديك أن تروك لنا دقسكيا ولا عدل لكم عدلتي فعقدني من نفسك كرامة من أكان كنك كباني داما إرامة كنا كرامة من أكان كنك فكشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن بطنه أنا بشي ما سيف في الدوت سكنسي تنبيش حكي دقا وقال سيتي istaqid ya sawad rama ya sawad sawad yana ganin hakan fa'atanaqahu sawadun sawad sai rungumi annabi sallallahu alaihi wasallam wa qabbala batanahu ya rungumi cikin annabi ya sumbata cikin annabi faqala sai faqala lahu alaihi salatu wasalam sai manzo Allah ya ce mishi ma hamalaka ala zalika me ya ɗauke ka akan hakan me yasa ka yi hakan faƙala sai sawad ya ce ya rasulullah ya maki allah arastu an ya kuna akhiral ahdi an ya masa jildi jilduka fatata ta sahi fataka fada'a lahu bi khairin annabi sai masa addu'a addu'a ta alkhairi maudu'i na gaba iftida'i asra badrin matsala ke bako iftida'i asra badrin fansa da aka bada ta fursuna na yakin badar wanda aka kama istisharar rasulu ashabahu annabi ya nemi shawarar sahabban shi fima ya fa'alu bi asra badrin game da abin da ya kamata ya yi a kan wanda aka kama a yakin badar فأشار عليه عمر بقتلهم عمر سيبار الشورى دا كشي سوء متسبع عند أخ كاما وأشار عليه أبو بكر أبو بكر سيبار الشورى أكن أن يبقيهم أكن يكالسوا ويأخذ منهم الفداء يكرم كل فنسح أهنسوا ليكون قوة للمسلمين على المشركين da wannan kudin fasa ya zamanto karfi ne wani karfi ne ga musulmai akan mushrikai sun tattalin arziki ya karu shi kuma yaki dama yana bukatar kudi tunda musulmi suna shirin su yi wannan yaƙe-yaƙen kenan suna bukatar kuma kudi wanda za a yi tanadin makamai fawafaqa rasulu sai annabi yayi wafaqa ya yarda ra'aya abi bakar ya yarda da ra'ayin abi bakar haka ne annabi ya wafaka ra'ayin ra'ayin abubakar ra'ayi ne ya kamata fawafaka rasulu ra'aya fawafaka rasulu rasulu ban ma ce za a mishi gane ku gyara rasulu ku sabi ku gyara fawafaka rasulu ra'aya fatha ce za a mishi فوافق الرسول رأي أبي بكر النبي سي وافق رأي أبي بكر وأمر سي أمرني ألا يفلت أحد أكن كأسك قوة كأبر قوة إلا بالفداء سيدة فانسا سي أنك قلن فانسا سنزاسك وند زاسك وكان ياكسن من أربعة آلاف إلى ألف درهم زوا درهم دبو kowa ana kallon shi sai a gadangin shi sai a sami shi abin da ake ga za su iya biya amma alfukara amma waɗanda ba su da komi waɗanda ba su da kuɗi talakawa ne tun a maka faman yuhsin alqira'ata wal kitabata duk wanda ya iya qira'a a cikin su wal kitaba da rubutu a'atahu rasulu annabi sai ya bashi ashratan min sibyan madina a bashi mutum goma daga cikin yaran madina li yu'allimahum da ya koyar da su wa kana zalika fida'uhu wannan shine fansashi kudin fansashi ya ilmantar da yaran ya koyar da su ilimi a hiddo mishi yara goma ya koyar da su almashru'at aka ce tahwilul qiblati canza alqibla daga cikin abubuwan da aka shara'anta a wannan shekara shekara ta bayan hijira canza alqibla juya alƙibla da kuma saumu ramadan da farlanta azumin watan ramadan zakatul fitr da kuma farlanta zakatul fitr wajibin ta kenan zakatul mal da kuma farlanta zakka ta dukiya salatul idain da sunanta sallah ta idi idil adha da kuma idul fitr mala yace fi sanati thaniyati min al-hijra a shekara ta bi daga hijira تحولت القبلة القبلة تنزع من بيت المقدس دقى بيت المقدس مسجد الأقصى كنا إلى الكعبة زوى لكن كعبة بعد أن ظل المسلمون باع المسلمي سنقاش لوكتي يستقبلون بيت المقدس بيت المقدس سنة فسكنت بيت المقدس آه ستة, أشح... آه ستة عشر شهرا وتقوم شاشدة wata goma sha shida kuma in an lissafa su shekara ɗaya da wata hudu musulmai suka yi suna kallon baitul maqdis wa fi shahar sha'ban a cikin watan sha'ban أوجب الله صوم رمضان على المسلمين ألا سي وجبت وتن أزمت وتر رمضان كمسلمين ليذوق الصائم دم أزمي دندني شدة الجوع والعطش فمن يوى لك شروع فتلين نفسه سيرانش تي تبشي ويتحذب خلقه لبيونش سيجارو فيسهل عليه بذل الصدقات سي سوكي أدريشي بذل الصدقات بعد صدقوكي akan haka kenan yana jin yiwuwa da kishirwa zai gane halin da mabukata suke ciki sai haka ya sa ya rinka tausayi da kuma kokarin ba da tallafi da sadkoki wafiha a cikin wannan shekara ne ta biyu أوجب الله زكاة الفطر ألا يوجب ألا يوجب زكاة الفطر رحمة للفقراء در رحمة دم بكاتا والمساكين دم مسكيني والضعفاء دم أسروني وسدا لحاجتهم دكما بيم بكاتنسو والإدخال السرور عليهم دكما سي فرنتكي أتكنسو أتكنسو ينسو وفيها أتكي وانا شكرا نتبيون أوجب زكاة الأموال أكرز زكاة الدكيوي وإعطاءها لأصناف الثمانية دكما بعد تجا أصناف صنف المتانة بلا تقص لتدوم لتدوم المحبة بين الأغنياء والفقراء دومين كونات دوما سكان موداتا والفقراء دم بكاتا مبكاتا كجسنا سن موداتا موداتا ما سنا سن مبكاتا kenan kauna ta bayyana ta tabbatu ba su rinka zagin su ba suna ganin abin gane marewata ne fa ya ta'awanu su yi taimakekeniya wa ya tanasaru su yi taimakon juna kuma tsakaninsu wa yamtazim al'amin kuma a tsara tsaro kenan tsaro ya tabbatu a tsakaninsu kenan ba bukata ba ta sa su su abka kan dukiyoyinsu wa'anda ba nasu ba وفيها أسكنتني سنة صلاة العيدين أكا سنة أنت صلوا لي إيد النوم دابيو ليتمكن أبناء البلد الواحد دومين أنجري بدا أنجري آية سزمنتو من الاجتماع سسام دامت تاروع في يومي عيد الفطر وعيد الأضحى أو أن قال كي بدا بين عيد الفطر لكما عيد الأضحى عيد كرما داببكينا الدرس الثامن درس نتقص السنة الثالثة من الهجرة شكرا تأكد هجرة ما ليت غزواتها يا كنت قصة دعثور وإسلامه دكما قصة تمت من داك تما دعثور دكما دي مسلم تشي في السنة الثالثة من الهجرة شكرا تأكد هجرة حدثت غزوة غطفان ياكن غطفان يا فاروق وغزوة بحران دياكن بحران غطفان دي سنن قبيلة ني وتا قبيلة شي كما بحران سنن وري ني واندا يكي تسكانين مكة دا مدينة وغزوة أحد دا كما ياكن أحد شي ما أحد وري ني دوسي ني ما شعرري a Madina وغزوة حمراء الأسد da yakin da ake cema ghazwatu hamra al-asad shi ma wuri ne tsakanin makka da madina mala yace ولم يكن حرب إلا في أحد دك بأي ياكي بأتكي وأن غورا ران سيا أحد نني أكسام وأككرا حمراء الأسد بأكرا ياكي أتكي تبا طيب ماذا أقول غزوة غزوة غطفان shine zai bayani a kanshi ya ce harajar rasulu sallallahu alaihi wasallam ila ghazwati ghatafan annabi ya fito zuwa wani yakin na ghatafan limuharabati arabin da yakan wasu larabawa da su ne banu sa'alaba da banu muharib wanda suke karkashin shugabancin wannan da ake cema da asur annabi ya fito da yaƙarsu wa'annan mutanen aradul gharata alil alil madina sun nemi kai hari a madina falamma sami'u a yayin da suka ji bi khuruji rasul da fitawa manzo sallallahu alaihi wasallam harabu ila ru'usul jibal sai suka gudu zuwa saman zuwa saman kololuwar duwatsu khawfa min almuslimin dan tsoron musulmai wa hadatha sai ya faru annar rasul akan cewa lalle manzo alaihi salatu wassalam naza'a thawbahu ya sabke tufafin shi liyujaffifa na'am liyuzaffifahu dan wa'annan tufafin su bushe min matarin daga sakamakon wani ruwan sama ballalahu wanda ya jika wannan tufafin irin wannan kana dauke da kana saya da mayan tufafi sai ka sabke wa'annan mayan tufafin ka shayya su saboda su bushe annabi ya shayya wa'annan tufafi saboda ruwan sama wanda ballalahu ya jika wannan tufafin wartaha tahta sajaratin sai ta yana futawa karkashin wata itaciya والمسلمون متفرقون مسلمين سوكم سر ربو كوا يا كما وانا اتياف انا تينا هوتاوا اي غروب كنو to a wannan yanayin fara'ahu arabiyun sai wani mutumin balarabin daji ya ganshi ismuhu da asur da ake cima da asur fa aqbala ilayhi bi sayfihi sai ya fuskanci annabi da takobin shi hatta waqafa ala ra'sihi sai da yayi tsaye akan annabi wa qala sai ya ce man yamna'uka minni ya muhammad waye isa ya kwace ka daga hannuna ya muhammad faƙalar rasul sai annabi ya ce sallallahu allah allah ne zai kwace ni kai tsaye fasabar rasula haibatun mutumin sai wata haiba ta same shi wa haufin da wani irin tsoro fasakata saifu min yadihi sai takobin da ke hannun shi sai ya faɗi fatanawalahu rasul sai annabi ɗauki takobin ya rike wa ƙara sai ce mana yi mina'uka minni ya da aso to kai kuma zai kwace ka daga hannuna ya da aso فقال سي دعفريت لا أحد باكوا الذي إقاتتا فعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم سأل نبي يافي مشي فأسلم مشيكم سي مسلمتا ودعا قومه للإسلام كم سي كرامة أنا شزوا مسلمتي وحول الله وحول الله قلبه سأل لا يجوز يشي من عداوة الرسول دغكيه يا النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس زوا تارا متاني لحربه da kuma tara mutane da yaƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ila mahabbatihi sai kuma tara mutane zuwa ga san annabi sallallahu alaihi wasallam da zuciya tana cikin kiyayya da annabi Allah ya juya ta zuwa ga kauna annabi yana cikin tara mutane zuwa ga yaƙi annabi yanzu kuma sai dawo yana tara mutane zuwa ga asu annabi wa jami'in nas lahu wa jami'in nas lahu ko da kuma tara mutane zuwa ga ai tahiyya tare da annabi kenan a bishi الدرس التاسع درس نترى غزوة أحد ياكن أحد خروج الرسول حتى من زعل الله صلى الله عليه وسلم رجوع المنافقين دكما داو منافقي أمر أمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرسول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم دائما متانين مسلمين ونتيجة مخالفته دكما ساكمكو نسابة أمرنشي خرجت قريش لمحاربة المسلمين قريش سنفتو دومية كم مسلمي وأخذ الثأر دكما وكب فنسا من قتل ثأر من قتل منهم وكب فنسا وند أكتشف غريسو في وقعة بدر آيات بدر ينزع أولا الشكرة تبيم آه shekara ta uku kuna a wannan shekara ta uku kin ƙurashawa suka fito don su ɗauki fansa na abin da aka yi na kisan mutanensu a yakin badar wa kana adaduhum adadinsu ya kasance ma'a man halafahum tare da wanda suka yi tahalufi da su ma'ana suka suka yi kungiyanci da su wurin yaƙi suka kama musu salasata alafi rajulin mutum dubu uku ne a yanzu daga mutum ɗari tara da hamsin yanzu kuma sun dawo mutum dubu uku kun ga sun ƙara limka wa'ancan mutane nasu na farko har limki uku za a ɗauki fansa fakara da ilahim rasul sai annabi ya fito tare da su ya fito zuwa gare su wa ma'ahu alfu rajul tare da shi akwai mutum dubu kamar da irin na farko yadda musulmai suka limka mutane yadda kafirai suka limka musulmai har sau uku a yanzu ma kafirai sun ƙara limka musulmai kuma har sau uku a can baya aka yi nasara amma kuma a yanzu a musulmai sun saba umarnin annabi kamar yadda za ku ji wa ma'ahu alf rajulin wa raja anhu fi tariqi abdullah bin ubay a cikin wannan tafiya da ya fito da mutum dubu abdullahi bin ubayy wannan babban munafikan sai ya koma bi salasi mi'atin min ashabihi almunafiqin sai ya koma da mutum ɗari uku na mutanen shi wanda munafikai ne su an gane kunga sun ƙara rage yawa yanzu sun zamanto dubu ɗaya ba mutum ɗari uku Allah musta'an aka ce walamma wasalar rasulu jabala uhud a yayin da annabi ya iso dutsen uhud amara hamsin rajulan min rumati sai ya umarci mutum hamsin daga cikin mahalba bitahassuni fil jabal akan su tsaya su yi ganuwa a wannan dutsen ma'ana su tsaya kamar su ne sentinel a bisa wannan dutsen su tsaya bisa wannan dutse su rinka halbi suna tsin kayan kafirai suna halbin su daga sama to wa qala lahum sai annabi ya ce musu la tatrukul jabala kakkubar wannan dutsen sawa'un sawa'un daidai ne intasarna mun yi nasara am kusiruna ko kuma an karya mu ayi nasara akan mu ko da kun ga mun yi nasara ka kusabko ko da kun ga ayi nasara akan mu ka kusabko kawo agaji ku tsaya nan ku yi aikin ku thumma bada alqital daga nan sai yaki ya fara bainal fariqain tsakanin bangarorin guda biyu fanhazama almushrikuna mushrikai sai aka yake suka tsere da ma suka fara gudu wa kada nasru saura kiris nasara ta zamanto ya kunu lil muslimin ta zamanto ga musulmai laula annal mutahassinina in ba da cewa lalle su wa'anda aka aje a wurin a matsayin ganuwa ba su tsaya suna wa'anda aka aza saman dutse in ba da sun saba halafu amran rasul sun saba umarnin manzo ba wa tarakul jabal suka bar dutsen wa shagalu bin nahbi suka shagalta da wasoso wasalbi da ɗaukar kayan da aka na mayaka da aka kashe hinama ra'awul intisara hinama ra'awul intisara muslimin a yayin da suka gani musulmai su yi nasara suna ganin an yi nasara kawai sai suka fara sarkowa su ma suna ɗauka dukiyoyi da sauransu falamma ra'a Khalid bin Walid a yayin da Khalid bin Walid ya ga aljabala dutse khaliyan min rumati ya yofanta daga mahalba ma'ana mahalba sun sabka sun bar dutsen حمل على المسلمين سير يحمل كيف فرمكي أكم مسلمين من خلفهم تبايس حملة شديدة حملة مسألني حري مسألني حتى انحزم أكثرهم حسيد مفيا والستثير يجدى ونن سبع أمرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد تبتوى النبي آيات أحد da kuma shaza'atuhu wa sabruhu da jarumtarsu da hankurin shi shazzuwar shuhu da kuma jimuwa da ya yi a fuskar shi kasar ruba'iyyatihi da kuma kare haƙorin shi na ruba'iyya haƙori na in kalsawa na hudun wanga haƙorin kenan sai wasaniyyatihi da kuma haƙorin shi na gaba wa'anga جرح وزنته جرح وزنته da kuma jimuwar da ya yi a wa'an ɓangarorin nazi shi ne alwazara tabbatar rasulu sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati uhud annabi ya tabbata a yakin uhud wa ma'ahu jama'atun min ashabihi tare da shi akwai wasu jama'a na sahabban shi minhum abubakar wa umar wa ali daga cikin su akwai abubakar da umar da ali وقد أصابه عليه الصلاة والسلام حقيقة يا ساميش من شي من الله صلى الله عليه وسلم شدائد عظيمة سنني ما سي عظيمة ما سي جرمة سننت سننت ما سي جرمة تحملها يا كيسو بما أعطاه الله دقا أبند الله باش من الثبات نتبتوا والصبر دهم قولي فلقد كما حقيقة أقبل عليه أبي بن خلف أبي بن خلف يا فسكنتوشي يريد قتله ينا سنكشف فأخذ عليه الصلاة والسلام النبي سيدك الحربة ما سيدوغو ممن كانوا معه دقا ما سكن دا نمت عند سكتار الشيء وضربه النبي بجي أبي بن خلفة ضربة بقو بكرفي kanat sababa halaki wanda shine zaman ta sababin halaka shi wannan ubay bin halafki walam yaqtul alaihi salatu wassalam annabi bai taba kisa ba ghairahu in ba wannan mutum ba in ba wannan kisan ba tula hayati duk tsawon rayuwar shi annabi ya kashe shi ne saboda mutumin ya kasance mai yawan kururuta kanshi akan cewa shi zai kashe annabi da hannun shi yana cika baki akan cewa shi zai kashe annabi da ya tunkaro annabi annabi ya ce masa habai ku barin da shi annabi ya ɗauki mashin dogon mashin ya tarbe shi an gane ko annabi ya gama da shi shi ne kaɗai kisan da annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam kuma dama kisan da musulmai suke makafirai kisa ne halittacce wa waqa alaihi salatu wassalam fi hufratin annabi sai fada a cikin wani rami rame ne wanda akwai wani da ake ce ma abu amir abu amir arrahib shi ya gina wannan ramen sai ya lullube ramen dama ya yi ne saboda musulmai su fada a cikin ramen tarko ne an gane tarko ne to sai annabi ya fada a cikin wannan ramen a fazuri hat rukubatahu goyoyin shi sai suka yi gwaggwalje kasara ya yi ko sai ku gyara ku yi zanna rukubata ne wa aghumiya alaihi annabi ya fada a cikin ranan ya suma a cikin ranan da ya tashi wa ramahu ba'adul mushriki wasu daga cikin mushrikai sai suka rinka jifa suna halbin shi suna jifa shi bi hajarin da duwatsu da dutse fashazza wajhahu fuskar sai ta gwalje ta ji ciwo وكسرت رباعيته حقول رباعية يكاي سكر شيء وثنيته دكم حقول شيء بقدابنا نجبا وزرحت وزنته سنكما آه وزرحت مي نعم كم كوتان فسكش شيما سيجتيو akwai wani abu yawa wa usiba ashabahu ashabu sai aka samu sahabban shi aka jin allazina kanu yudafi'una anhu wanda suke ba shi kariya da jirahatin kasiratin aidan su ma suka samu raunuka masu yawa sai qatla uhud wa'anda aka kashe a yakin uhud وقتل من المسلمين في أحد أكثر daga cikin musulmai a yakin Uhud أكثر من 70 fiye da mutum 70 irin wa'anda fiye da mutum 70 wa min al-mushrikeen 23 a mushrikai an kashe mutum 73 وقد كما حقيقة مثلت قريش بقتل بقتل المسلمين تمثيلا فظيعا حقيقة كما مثلت قريش قريشاوة مثلت نيكو وقد مثلت حقيقة قريش سن مثل سن كتنتنا بقتل المسلمين سن كتنتنا قاوة وكينا مسلمي تمثيلا كتنتنا وفظيعا ما يفرق التروى وقتل في هذه الغزوة حمزة أنكش حمزة أو ياكن عم الرسول عم النبي غافله رجل اسمه وحشي واندا يمشي يكشف كسا na taɓoye shine wani mutum da ake cima wahshi yana cikin karawa sai wahshi daga nesa ya halbe shi da kibiya duk da haka na hamza sai da ya nufo wahshi yana neman ya samu shi ma ya ɗauki fansa a kanshi amma ba a samu dama hakan ba mala ya ce wa menene a na'am غافله رجل wanda ya mushin ya yake shi ya halbe shi ma'ana an an ce ghafalahu shine mutumin da zai zambace ka ya maka halbi halbi ta zamba ba ka sani ba kawai sai da ka ji har ya halbe ka ko kuma sai da ka ji har ya bige ka kenan ba gaba da gaba bane akai abin wa baqarat batanuhu imra'atu imra'atun ko ta fasa cikin shi wata mace wa akhadat kabidahu ta karbi an tashi da ta akula dan ta ci fala katha sai ta tattauna wannan an takin sun ma'arsala ta hahe ta furza ta وقد حزن عليه الرسول النبي حقيقة يا دامو وأمر بدفن جميع الشهداء يأي أمرني أكن أبني دكا شهيدا في ثيابهم أتكين تفاكنسو التي قتلوا فيها وأن أكفي سأتكي يأي أمرني أمس لكفني أتكي وأن تفاك الناس وأن أكفي سو ba a musu wanka ba a musu sallah haka suke sai da kawai kuma ba a musu tambayi kabari na'am walamma raja'a walamma raja'a al-muslimuna a yayin da musulmai suka dawo ilal madina ta zuwa madina sakhira bihim yahudu yahuda ya suka rinka musu izgili wal munafiquna da munafikai suka rinka musu izgili wa qalu suna cewa wa qalu li ikhwanihim suna cewa ɗan uwansu law kanu indana ai da sun kasance a wurin mu ma matu da basu mutu ba wa ma qutilu kuma da ba kashe su ba al hawadith abubuwan da suka faru fi sanati thalithati min al hijra a shekara ta uku daga hijira زوج الرسول صلى الله عليه وسلم النبي يا يا أورد بنته يش أم أم كلثوم يا أورد إتجا عثمان لعثمان بن عفان عثمان بن عفان بعد أن ماتت بعد أن ماتت رقية باي رقية تارس أهل شي عثمان أك أورد كما أم كلثوم أغريش عنده أورج ولهذا saboda haka ne summiya aka suna mishi zannurain ake mishi lakabi da zannurain wafiha a cikin wannan shekara ne ta ukun kenan tazawaja alaihi salatu wassalam annabi ya aure hafsata binta umar hafsa ɗaya umar bin al-khattab wa zainab wa zainaba bintu khuzaima al-hilaliya da zainab bintu khuzaima al-hilaliya ya aure ta bayan an kashe mijinta a yakin uhud a da a lokacin jahiliya ana ce mata ummil masakin saboda mace ce madaukakiya kuma tana da ihsani sosai wafiha a cikin wannan shekarar ne ta uku ولد الحسن بن علي أكا أولي حسن أكا أكا أي في حسن بن علي وفيها أتكنت حرمت الخمر أكا حرمت الدجيع تحريما قطعيا حرمت روا تقبع تينك شكوكنا كيف يا حرام لضررها في العقل سبب توتر ودا تكي محنكلي والجسم دا كما جكي والمال دا كما دوكيا وكانت كما تكسن غير محرمة في أول الإسلام إتجيا أفركم مسلم دا بحرام بسي ثم حرمت تدريجيا سأك حرم تاتا متاكي متاكي لمحبة العرب لها سبب يند العرب أسكي سنت سأك بأحنكلي أحنكلي سبب حكمة ونا حرم تاتا آه وصعوبة ترك هذا كما وحالة برنتا زي وحالة مكية برتا كيس أي ألوكة شيني سأك حرم تامس إتا حرمتي وندك يا متاكي متاكي sai shekara ta hudu a sanatun rabi'ati min al-hijra shekara ta hudu daga hijira mala yace ghazwatu bani nadir yakin bani nadir fi sanatun rabi'ati min al-hijrati a shekara ta hudu daga hijira hadasat ghazwatu bani nadir wa ghazwatu zati riqa da kuma yakin zati riqa sai wa ghazwatu badr al-akhirah da yakin badar na karshe walam yakun fiha harbun duka ba yaki a ciki ba illa fi bani nadir in ba sai yakin bani nadir ba قدم إليهم قدم إليهم الرسول كو بل النذير كان أنا بيازو أجريس يازو أجريس مع بعض أصحابه تارد ونساس نسابنش فاتفق فاتفق جماعة منهم على قتله سوى جماعة بتكين يهودا نبل النذير سك هذا كأكن كشي النبي فعلم الرسول bizalika sai annabi ya gane hakan fa kharaja fa alima ar-rasul bizalika na'am fa kharaja min indihim sai ya fito daga wurin su wa tabi'ahu ashabuhu sahabbai suka biyo shi thumma arsala ilaihim sai ya aika zuwa gare su sako ya amuruhum bil khuruj min al bilad yana umarta akan su fita daga cikin wannan garin fa ata'u sai suka yi biyayya sun mamtana'u daga nan kuma daga baya kuma sai suka fasa sai ka ci ai ba su fita an gane fa hasarahum rasulu annabi sai ya tsare su eh me yasa suka fasa su yahudawan na barin nazir kin me yasa suka fasa munafikai ne suka ziga su yan wasu daga cikin munafikai suka aika musu akan cewa ai ka ku fita daga cikin garin Allah yake cewa la in ukhrijtum ko suna cewa har in dai aka fitar da kuka fita da na kharujanna ma'akum to mu sai mu fita tare da ku wala nuti'u fikum ahadan abadan ai ba za mu yi mu kowa biyayya ba akan sha'anin ku wa in qutiltum idan har kun yi yaki kuma da nan suranna kuma sai mun taimake ku mun kama muku to dama munafiki munafiki ta kowane bangare shi munafiki ne suka yi abin da suka saba kashe dai wallahu ya shahadu innahum lakazibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum har zuwa kasan ayoyi muna gauga eh tayyib suka musu wannan alkawalin da suka ji wannan alkawali sai suka fasita suna suna cewa ai ga su ubay bin sulul abdullah bin ubay za su kama musu fa hasarahum rasul annabi tsare su hatta sa'aluhu al-khuruj har sai da suka roƙe shi akan ya bar su fita fa azina lahum sai musu izini wa kharaju bi amwalihim suka fita da dukiyoyin su wa nisa'ihim da matan su wa auladihim da kuma yaran su wa ma yastati'una hamlahu ala al-ibil ya ba su izini su dauki abin da za su iya dauka akan raƙumi illa alat al-harb sai kayan yaki kada ba za su dauka ba an gane an ba su dama su kwashi duk kayan su wanda za su iya dauka sama raƙumi su fita in kayanka sun wuce daukar raƙumi za ka bar sauran sannan kuma ba za ka ɗauki kuma makamai ka ba ka bar makamai su ma dai sai inda za mu tsaya alhawadis abubuwan da suka faru a wannan shekara ta hudu bisanatin rabi'ati nazala jibrilu fi ghazwati zati riqa a shekara ta hudu jibril ya sabko a wannan yaƙi na ghazwati zati riqa ya sabkar da bisalatul khawf da aya ta salatul khawf وفي هذه الغزوة أولنا ياكن أيضا كما دي نزلت نزلت رخصة التيمم نزلت أكسب تسبك رخوصة تتيمم تسبك آية التيمم كننكو وفي هذه السنة أتلون شكرا لتأخذون توفيت زينب زوج الرسول زينب مات النبي الرسول وأبو سلمة ابن عمته da abu salama dan amma shi alaihi salatu wassalam wa huwa akhuhu min ar-rida'a da umma shi min sharwa wa fiha tazawwaja ar-rasul alaihi salatu wassalam ummi salama a wannan shekara ne annabi ya auri ummi salama wa fiha walida al-husayn bin ali a cikin ta ne aka haifi husayn dan ali bin abi talib kun ga wata shekara hasan aka haifa ko hasan da husaini ba tawayyu bane ba tsakaninsu akwai shekara guda ɗaya an a shi shekara ta uku bayan hijira guda kuma shekara ta hudu bayan hijira kenan ba tawayu ba ne saboda haka ba sharaɗi ba ne in aka haifa maka tawayu sai ka suna masu hassan da hussein ka iya zaɓa sunayen da ka ga dama in kana so ka sa abubakar da umar in kana so ka sa duk wa'anda ka ga dama wa'anda suka halitta a sa sunayensu wafiha a cikinta ne a shekara a wafiha amara rasulu زيد بن ثابت أتكلمتني عن النبي أمة زيد بن ثابت أن يتعلم كتابة اليهود أكي يجي كوي ربط يهودا ليكتب له إليهم دي ربط ما دي ربط ما النبي ساقو زوا قليسو ويقرأ له ما يكتبون إليه شما دي كرن تامل النبي أبن دسكي يهودا سكي ربط مشي نساقوني خلاص نزام زي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت